to rabadu daga nan in an yi wannan sai bani Isra'ila su kakkaɗe Musa shi kenan ya aka yi sai suka yi kiranta sai ƙaruni ya ce ladan ta dina bi dubu kajuwa zai yi ke da sai ba da abu yawa abu aikin manza wanzu da wata halaka aikin Allah ku ɗan ɗan ne yake bayarwa ba kare yi zuwa wata dina bi dubu mai ladan kenan to da kuma tasar dina bi ma ya ce za ta ce bisa ta aikata abin da ƙaruni ya umarni nan da shi na daga cewa Musa gaza idan banu amma sai banu Isra'ila duk sun taru daga gobe to goban ku ranar iri ce yayin da gobe ta yi sai Musa ya tashi yana mai hudu ba sai ko suka ishe a cikin a cikin ai tashi yana hudu ba a cikin hudu ba sai ya ce wanda ya yi sata yanzu Musa ran iri ya yi iri kuma ya hudu ba sai ce wanda ya yi sata ya yanke masa hannu wanda ya yi zina in ba mai in bai taɓa yin aure ba mutum ba su saurayi ne sai yi wasu mulala wanda ya yi zina ina ko ka tangantacce sai mu je gani har ya mutu sai ko ƙaru ya ce ko da kai ne ka yi a haka sai musa yi ce ko da ni ne sai a yi sai ko yi ce sai ƙaru ya ce to ai bani isra'ila يزعمون أنك فجرت جهلا suna biya wai ka nemi wanki haka bani isra'ila suka biya أبدلت sai aka kawo wanke din فنجدها موسى sai ko musa yi mata rajiya الذي فلك yake na البحر gama shi da sarkin da ya tsage kogi
وأنزل na التوراة gama shi da sarkin da ya zagar da attaura wato shi gaskiya abin nan da tsarin ya haɗa kin sani na ne ne shi kin taɓa sanin haka فقد داركها الله بتوحيد ya aka yi nan sai Allah ya rike ta da muwafaqa
ووجد في نفسه sai خيبة ta samu kwarini sai ta samu kwarini ilahi a zuciyarta من تأثير الكلام daga tasirin zancen nan na Musa قالت sai ko tace يا كلمة ya abokin zancen Allah جعلني قارون wato karu ne ba ni lada على أن أكذب duka wai in jeje ka da kaina in ce ka ne ni haka kuka yi jiya da ni وأبدلي إليك eh dan kaji ƙarya nan ga na masa abin da suka furke ni kenan eh to suka ne tawi zarki ai dai daga nan tawi zarki ai يا موسى sai Musa yake da ita يا مولانا ya ce wance أنا فعلت ذكري ni ko na ما يقول na هؤلاء yi abin da waɗannan suke faɗi ko na yi da ke وعلم عليها in ce mata ma'amgo shi ke nan ya- ya- ya- ya girma ba lamarin gare da وسأل هذا sai ta في هلك yi الباب tambaye ta da sarkin da ya tsage wa bani isra'ila kogi وأنزل التوراة ya saukar da attaura إلا yake سدد sarkin yi gaskiya باركها الله بالتوجيه sai Allah ya riske ta da wahaga قال في sai a نفسه zuciyarta ta ce ubudisi taubatan ta ce kai ni in farar da tuba yanzu قال من أن kuji rasulullah yanzu in farar da tuba ya fi ciki annabin Allah قال sai الله ta kace ba baka yi ba na rage da Allah baka yi ba لكن جعل لي قارون وجعلني karun ne ya sa mun lada على أن أقذفك duk an haka ji haka zo duk an masa gazar لنفسي da kaina فر موسى shi ke nan sai Musa a nan ya haɗe ya sujada yana kuka sai ya ce اللهم yake ya Allah إن كنت رسولا in dai ni annabin ka ne manzon ka ne to kai shi yau saboda ni da nan musa sai da mun saboda ni yau Allah sai ni annabin ka ne sai da mun saboda ni yau an yi ta kuri shi ya kuri da nan gura hada da Allah ya fara da wata nan musa to فأوحى الله إلي shi kenan sai Allah ya aiko musa إني أمرت yake to الأرض shi kenan da kana umarci kasa a yi ta biya ta kace ta yi ta yi فمرها بما شئت umarci kasa da yadda dukkan sai ta yi فقال موسى sai hasa yake يا بني ya إسرائيل ku bani Isra'ila إن الله بعثني to Allah ya aiko ni إلى قارون zuwa kanuna فما بعثني kamar yadda ya aiko ni wajen Fir'auna yanzu ni da Fir'auna kun yadda muke a gaban su duwa kai to yanzu kuma an aiko ni wajen kanuna da aka aiko ni wajen Fir'auna فمن كان معه wanda yake tare da kanuna قد يسد to ya zaba ne su gudu ana ya zauna a nan inda yake tabbata nan gurin da yake ƙaru ne yake wa man kana man wanda ko yake tare da ni to maza ya yi nisa fa atadalu shi ke nan da wanda suke nefa falan yabqa ma qaruna illa rajulan ba wanda ya zauna da tare da ƙaru da sai mutum biyu thumma qala musa sai Musa yake ya ardi ya ƙasa kama su fa ahadaru sai da suka sai da kai sai ƙasa ta kama su ya kadani zuwa ƙafa diga digan su thumma qala sannan Musa yake ya ardi ya ƙasa kama su fa ahadaru ila sai ta rajul kama su zuwa gwiwa thumma qala sannan Musa yake cewa ya ƙasa kama su dai ahadahu fa ahadahu al ardu sai ƙasa ta kama su ila awsa ta hajiye su zuwa tsakiyar su madaurin gaujo thumma qala sannan yace dai ya ardu ya ƙasa kama su dai fa ahadaruhum sai ko ƙasa ta hajiye su zuwa wuya To, amma- وأصحابه amma abokan Musa في كل a cikin ذلك dukkan wannan magana da yake يتضرر suna kankan suna kankan da kai zuwa ga Musa ويناشده ƙaruni ne masa magiya in الله ina masa magiya da Allah da zumunta ka dubi Allah dan Allah ka haƙura da zumunta ko Allah yana da magiya Musa bai yi ba ya fi ji bai yi ba Hmm.
حتى قيل har ma aka ce إنه ناشده سبعين yi masa magiya sau saba'in وموسى mun بذلك ka zo a cikin wannan magiya لا يلتفت ko إليه ya bai wajen ƙaru da ba بشدة غضبه saboda tsananin fushinsa ثم قال sannan Musa ya ce يا أرض ya ƙasa kama su فانتبذت suke da sai ƙasa ta lullube su ta kaɗe su a gida ka قال قتادة kada su ya ce غصفت به wato an kike ƙasa da jini ويتجلى yana can yana ina laurawa cikin ƙasa tana haɗi shi ya shi kowane yi tana haɗe shi gwargwadon tsayin mutum guda لا يبلغ da قعرها zai kai zurfin ƙasa ya ƙare ta ba har zuwa ranar alkiyama
وفي الهبل ya zo cikin labari إذا وصل قارون إلى سرار الأرض ne سابئة idan da ƙarun ya je matabbacin ƙasa ta bakwai tana haɗe shi tana haɗe shi da ya ƙasa ta bakwai نفع to إنسان annan Isra'ilu zai kusa cikin ƙaho
وأتبع بنو duk إسرائيل bayan ƙasa ta haɗe ƙarun kuma sai bari Isra'ilu suka wayi gari يتحدثون suna فيما zancen a tsakaninsu إن موسى suna sa Musa إنما دعا على قارون ya yi addu'a ne akan ƙarun da ƙasa ta haɗe shi يستجد بدعوة wai dai ya sakallanta da gidansa don yarke gidansa wani kuma kajar bala'i annawa ne ba ka rabu da bala'i ko ya ji sun amma ya ga ala ta shi ne don yarke gidan ga garai mutane su ne su fa annawa annawa sun kawai ya duya mutum mutum da wani mutum da wani ko wanda yake da ikon kasa ta haɗiye ba yana da ikon ce su fage su fito da kanka ta ta biyu biyu ba ba sun yanzu suka ce wai yayi masa addu'a ne ya halatta ne ke wanta da gidansa da daskokinsa da dukiyoyinsa الله موسى sai da Allah موسى sai Musa ya yi kiran Allah أتاه har سبلا aka kifte gidan nasa ba shi gidan mai nufi a kasa shi mai nufi a kan وكنوز da daskokin nasa da ومواليه dukiyoyinsa ya kisar da su a kasa قال بعضهم ma'anin shi ya ce مقتلا هذا الحديث wato hukutarar wannan hadisi wannan zance أن الأرض cewa ita kasa لا تأكل ذكر wato ba za ta ci jikin ƙaru da ba kenan ƙasa ba za ta ci jikin sa ba sai hadiya za ta shi ba da kullum ta hadiya ta zara abada haka dai kare ko wata ko da zai yawa ta tashi فيحسنوا nan zai yiwu أن a yi يرجع ilgari ويقال a ce لنا كافر akwai kafiri لا يبني da جسده jikin sa ba ya tsufa ba zai zuci ce ya ƙasa ba bayan mutuwa shi ya ƙaru ne shi ya ƙaru ne قال الله تعالى Allah ta ala ya ce يا موسى ya Musa استجاز بك ya nemi taimako fi ƙaru ne yana neman taimako da kai لن تجد baka taimakar ba إلا Ita جيوتك ya da girma na da buwaya ta لو استجاز da ya nemi taimako da ni da na taimake shi أنا يا رب in sai shi ya Allah
جرب لك in wato dai wanda abu ne da shi saboda kai in sabaka ku gaji to ba ta wala bi ba ta wala bi ne da zarar فخسفنا به وبداره الأرض وما لها له من فئة ينصرونه من دون الله wato shi kenan sai muka rantsar da kasa wato da kanuna da shi da gidan nasa baki ɗaya duk muka sa kasa ta haɗiye su ba da wata jama'a shi kanuna da za su taimake shi in ba Allah ba yayin shi ganin Allah da an yi wannan wani wani halaka shi ne su hana halaka gare su ba da jama'a da za su yi wannan وما كان من المنتصرين in ƙaru ba zai yana daga cikin masu taimakon kansa ba zai daga cikin wannan alama da ta same gare shi وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس yanzu kenan yaya aka yi kuma sai waɗanda suke koye sai waɗanda suke wurin matsayin ƙaruna a biya ɗin nan ai mun ƙari da jiya a kurkusa ɗin nan da suke cewa ina ma mu ma an ba mu abin da aka ba ƙaruna sai kuma suka waye gari suna cewa ne يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر wannan gaskiya wanda suka dinga cewa din nan suka dinga cewa al'adari Allah yana jin arziki ayyuka shi yana yana ta arziki ga wanda yaso daga bayan sai na kuntata wa wani ayyuka yi yana kuntata wa alamar ya shawo ga wanda yaso wai wai din ne yake wasu ne sunan fili ne ima na ajabu na al'adari yayi arziki na babaki wa kan kan yi ma nan lawa ma nan sama nan lawi ne yake annabi wannan babakin cewa ubangiji yana jin arziki ga wanda yaso yana kuntata wa kuma ga wanda yaso masu sanin wannan magana kuma a jikin suka waye gari suna cewa da lamar da lawa mun ce wannan lawa لولا أمن الله علينا لخسف ina ko sun ka haye idan ce suna cewa ina wani ma ba wa irin da kanuna ko kuma suka haye suna cewa ai ba dan Allah ya mana baiwa ba da an zama da mu duk baki ya dora ka dai dora ka dai gaba da mu duk bila in fa'il wal mahmud da an kike da mu baki dai ba dan mayar Allah ba ويك أنه لا يفلح الكافرون wani wato al'ajabi da wannan da shanin kafiri dai ba ya samu babban rabo a kan wanda yake da kafirci wanda yake da kafirci wani ne wanda Allah ya gani wa Allah ba ya samu babban rabo ka karuna ka ka karuna تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا da فسادا ka ka gida fi dan lahira a cikin aljannatu aljanna muna son ya tale ga wanda ba sa nufin ɗaukaka a cikin bayan kasa bil magai da zalunci wala barna ya ji a wannan ma'asi da aikin sabo والعاقبة للمتقين alhaibatu da wani su ƙarshe abin da ya tabbata ga masu tsoron ikamar lahi hukumar Allah zai amana dace da aikata dawoyi من جاء بالحسنة فله خير منها wanda zo da kyakkyawa ya ce kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah wanda zo da wannan hasana wato alheri ya tabbata ga rikin na daga wannan hasana akwai tawabin sakamako wani tawabin na daga da sababin ta ruwa ya shaba misali ha shine goma misalin da ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا manu يعملون wanda ko zo da mummunan aiki shine rashin kadai ta Allah to ba za ka saka wa inda suka aikata mummunan aiki ba illa da za a sai sakamakon wanda suka zama suna aikatawa ai ne shi da mummunan wanda suka aikata shi za a saka musu إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى idan معاد ka gani ubangiji da ya farka alqur'ani gare ta ai yanzu lahu shukr da alqur'ani gare ta wallahi da zai da kai ila ma'adi zuwa ko maka ila maka ce zuwa maka kana karsha ka haya zama zalla da ai shekin maka ne ila san da ya tare ina waiwaye da dubin maka ya ce ai kene ni da yau gari gare ni Allah ya hada ni da cikin ka dan haka ba lokacin da cikin ka ba sai ka ce sallallahu alaihi wa da kai maka ka dawo kai ma mai linjaye maka duk da dawo hannunka قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين da kyau ubangiji na shi ne rashin sanin na wanda ya zo da shiriya shi kuma ya san wanda yake cikin bata wanda yake bayyanan ne na zara wannan aya ya sauka ne ga wannan jawabi mai kaulu su fara makata ga fadin kafiran makka lahu ga annabi da suka ce annabi shi bala da kai a cikin bata kake ai fa huwa jawi wanda Allah shi ne ya zuwa bin bala da shiriya oh mu ne su bala da suke cikin bata wa alamu alamu din nan ba bala tafsiri ne ba ma ran alimu Allah shi ne masanin wadannan duka وما كنت ترجو أن يلقي إليك الكتاب إلا رحمة من ربك baka zama kana kaunar a jeho wannan littafi gare ka ba ayar qur'ani wannan qur'ani gare ku gare ka ba illa sai la kin kulki an jeho wannan qur'ani ne ile da gare ka ya rasulullah rahmatan dan yin gaimin rabbika daga ubangijin ka فلا تكونن ظهيرا sai ka zama sai للكافرين ka zama mai mace mu iya da ke muku kafirai ala dinin muku addinin ku allazi da auka wanda suka kira ka ilahi zuwa gare shi ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك idan kada a kada wato ka su tsare kan gurin ayoyin Allah asal hu yasduna naka ne kun ga nuna rafi a ga nuna rafa lijazu da mun yazi wal wawu akzan wawu kuma alfa'i fa'ili ne diga ya hada ruwa wata ma ne mu sake rafi ta da ne wacce take sake da kar su tsare ka ga gurin ayoyin Allah bayan ku an riga an saka da ayoyin gare ka ina ka ji kar su koma ilaihi zuwa gare su ji zalika cikin wannan وادعو إلى ربك ولا تكونن من in المشركين kira zuwa in kira da naka mutane zuwa ga kada da ubangijin ka in kira yin jini da kai da shi wa ibada shi da bautar sa kar ka zama kana da shi masu tara wani da jini ana kiran da taimakon su wallahi wa sai da jazu ya mu yi ta shi da jini shi shi nan nan ne ya yi zama da mami ne ji ina Wala wala ta- ta da kuma da yin ta su ne da jini ya ga gine shi da mata
ولا تدعوا مع الله إلها آخر kar ka bauta wa ubangiji wani tare da Allah tabaraka wa ta'ala لا إله إلا هو ba abin bauta da istiqaqi zai ji كل شيء هالك إلا wani وجهه kola abu halakacce ne shi zafi ka kare yayin layi ya hutu shi kadai له الملك hukunci da kalawun nafi hukunci mai zarcewa nasa ne وإليه ya zarai shi ترجعون kuma wanda ku bin shuri sai da kalawuta da tashi ne umurikum daga kawai wuran guru بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم.
الله أعلم بمراده بذلك الله شيء يجي سني da abin nufin da wannan أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون wato su yanzu mutane sun mutane suna da kai wato a kyale su ne su ce sun yi imani su kauri da faɗin su ce sun yi imani a kyale su kuma ba a jarraba su ba yi suka baro ba za a jarraba su ba suna da kai wannan zato ne in su hali ne bi ma'anar sa rafa'i kada mutane su su wato sa yi imani kuma su ce wai ba za a jarraba su da bala'i ba kaci wannan zato eh su kawai nuna a jarraba su ne bayan ta bayyana da shi hakikatu imani da abin da hakikar imanin su zai bayyana da shi nazara wannan aya sakatun shi jama'atin cikin su jama'a daga abokan annabi amanu sun yi imani ne fa azahu mai wuce su da sai kafare suka dinga cutar su to sai suka dinga wani kuma ganin dole za su cutar su don su yi imani kuma suka dinga ganin wani Allah ya kare a cikin su haka Allah ya ce da kai wannan da kan mutane su dinga ka fa su cika imani su ce ba za a jarraba kuma shi da sun yi imani sai an jarrabe su wanda bai imani da abin da bai imani da shi ba shi da sai an jarrabe su idan zai ku yanku idan ya ba abin da zai ba kai wannan da su ma za ta mutum ya rufi na kan imani hakikanin imani da za ta samu bala'i da za a jarraba da shi a cikin imanin nan nasa kar kar bai wannan batu dan jarraba shi Allah ya bari na la kai har kurin ba kai wannan batu dan jarraba shi ko an ga imanin nasa ga kare ko ba ga kare ba ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين hakika da ba ba su kada muka fara yawa wannan ba abokan su kada fara yi bayan rasulullahi wato da ma mun jarrabi wadanda ke gaban su wadanda ke gaban su sun ba annabawa da wasu ma jarraba su aiki to Allah ya ga Allah a wani ya san wanda suke gaskiya shi wani imanin su ilma mushahadatin sani wanda yake da gani ubangiji ya san masu ƙarya ko su su imanin wanda da ma imanin ba su yi bane da ya da ya rubuta da ta zane shi a cikin wannan abu da imani ne shi ke da zai ja da baya da ba zai shi ke da zai ja da baya wannan imanin su da sai ne ko malami ya samu zai da ci gaba ma kuma أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ko kuwa waɗanda waɗanda suka aikata aiki na wanda yake nuna nan ayyuka shi ne a shirka shirka wani ba asiya da sabo suna da sun sa tsere mana yin hutu na sa tsere mana fulanin da su ran uwa ran hu da yesu ساء ما يحكمون abin da suke hukunci yan hukumu hukunci su wannan ma ayin da zai hukumu da mu abin da suke hukunta shi ne ya hukunta hukumu ma za hukuncin wannan من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله da لآت wanda yake wato wanda yake tsoron gamuwa da Allah to an yi Allah ya bihi da zuwa da gamuwa din nan la'atin ya zuwa ne ba lai sai da yi tattali da hutu da wannan gamuwa وهو aliyu السميع العليم wani shi ne yi da kawai ibadi ga zan dukan bayi mata ni ko da ba'ali da ayyukan su baki daya ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه wanda ya kokari jihada har da kokarin yaki a wajen sun koko jihadin zuciya to wannan yayi kokari ne dan kansa fa inda man ba'ata jihadi da mun kokoro da mun amfanin kokarin sa da hudan sa ne dan Allah ba ga Allah yake ba إن الله لغني عن العالمين wani wallahi wa da shi ne game da mutane ba shi ya in zuwa jini ya wadata game da mutum da aljawar mala'iki da mala'iku wani ibada shi ya wadata game da ibada su ma والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم wanda suka yi wani suka aiki da aiki na bare wato wadannan wallahi ba sun kare ba su kurje wato zai hujjar su gare su aiki a wani sani haka da aiki da ayyuka waɗanda suke na gari ولنجزينهم أحسن ما كانوا يعملون wallahi ba su kamar su ka musu rishi kyau ni wa ran hasana kikkiawa wannan zuhu ne kuma hasana din zai rage da hali da su ne hali ni ne shi albai ba amma saka musu kikkiawan abin da su zo suna aikatawa huwa salihatu su ne ayyuka ragayi وصل الإنسان بوالديه حسنا mu wasu su sun da iyayensa guda biyu shi mutum mu mata wasiya husnan ai insha Allah wasu su za su yi ma abokin kyau bi an yi marrahu ma shi ne yayi biyayya ga iyayen nasa guda biyu وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما idan wato iyaye guda biyu su dai kokari da kai ma'ana suka yace ka domin ka tara wani da ni wanda abin da yake baka da sani yake kira ki da ka tara ka tara ki da ni to wannan duk da yake a cikin wannan wa mu kada nasu yana da waki da waki domin da ba haka kai to to kar aya kenan wala ba mu da hukunci shi da hukumi ko wanda ka sani ba ko da ka san da wani abu domin ma ba da hukumi dan ma wanda aka sani ma to gani fa za ta bi ma sai ka bi ayan ka bi israki mun ta da Allah Allah إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ko ko muku duk ta tabbata zuwa gare ni domin ba ku labari da abin da yau kuna aikatawa sai idan kun saka muku ruhi da abin da kuka aikata والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا ندخلنهم في الصالحين kaga annan da suka yi imani suka aikata aiki na na mai wato aiki kyakkyawa wallahi za mu shiga da mutum mutanen kwarai su ne al'anbiya ya annabawa al'anbiya da wani ya annan haka rahu shi ne wata rasu ma'ahu tare da waɗannan ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله
akwai daga cikin mutane wanda ya suka nuna cewa zai iya nuna cewa mun imani da Allah amma idan an ci cikin cikin sha'anin Allah din ko sai kai ga wannan fitina ta mutane ai Allahu cikin mutane nan da mu gare su sai wani ga kamar Allah da Allah ce da hannu cikin tsoro wanda bai gare shi sai in kun yi ihun mu sai mutane saboda ya kasu cikin shi sai na shi sai kuma ya zo ya ji shi da kuma wannan ma za mu ji shi
ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا ba ko ya ku da lamun ruwa ne wallahi idan sai akwai ruwa da yin ne ga cikin wani ga wani ne ka fa gani mu wa cikin wani suke da yiwa la yaqulun da ka ga ya ce abu ne mu mu ne rabbi an ja ne ne rabbi a ne ne rabbi lika walin nuna fi da wani ne ne ne ne wal wa huwa aksan wali ya bani da ne ne ne ne ne sai sai ne ne mu mu ta kide mu mu ta kide guda biyu sai ga ina cewa su ka ga suna cewa mu ai muna tare da ku bi imani cikin imani fa ashirku na ku tare da ku bi imani cikin imani qala ta'ala wa yace أوليس الله بأعلم بما wani zuwa da alami wani ba shi ne wanda yana wani cikin da mun da ne wani ai ba wani ne shi yake ne imani ne imani wani ba shi da wani mutum ba ne shi ne dan wannan وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين wallahi Allah Allah ya san wanda suke imani ne kullum ne wa zuciya su wallahi ya san wanda suke munafiki su kuma mai ya zuba ne ya saka wa jama'an nan goyari ko ne ne sakamakon sa wallahi da mun da shi ne shi ne guda ne za mu tafi mun da mun rantsuwa ce وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم waɗannan da suka yi kafirci sai suka faɗa ga wanda suka yi imani suka ce kuma hanyar mu dina na kuma addini ne duka fare suna cewa da masu imani kuma addini ne ma ɗau ma ɗau mu ɗau kuma addinin mu addinin mu ko ka ɗau kurakuran na kuma an kuɗe ne abin an addinin na mu yi kiran su shi ba ina cikin mun namu da za ku yi wasu mun je in mun jira yana ma ɗauka yana nasu in gane in ma akwai kuskura wani abu wannan awwalin nan mun Allah ka bari ma ran ba da labari ne ku bi mu ma ɗaure duka ku da na ku da na mu je mu haɗa amma nan yi ne kada ta ala wani yake وما هم بهاملين من خطاياهم من شيء al'adari da su ko rafi ya dauka wani abu da cikin guraguran nasu ba wani jira da ma rafi ya dauka ba إنهم kuma لكاذبون wannan su ne kare ta da jira da cikin cewa za dauka guraguran su وليعلمن أثقالهم وأثقالا وأثقالهم wallahi za su dauka yana yan ku ai azaran zulman su da wadan su nauyi tare da nasu nauyi ma ni ga yin da kuma mun fara su mun yi da wasu ne da su suke da kai injini na nasu bayan mu wai idan ne da kuma mun bata wasu kuma da kalli ne wanda suka rafe da su وليسألن يوم القيامة amma da an yi taro wallahi za ka mai yin ainihin alkiyama za ka mai su da abin da suka zama yake nuna suna ƙarya ala Allah ya Allah to ala tauhid da tambayar wurtawa wallahi da mun jirgi irin shi nan da guda biyu za mu kasu da mun ruwa ne wani biya ha'ilu wa wani biya ha'ilu ha'ilu ba an ce da ha'ilu shi ne alwamu wani ya nuna barki da nuna rafa'a ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم عقوبا وهم ظالمون hakika mun aiko annabi Nuhu wallahi zuwa mutanensa sannan muka aiko shi wa ummu sallallahu alaihi wasallam ummu da raka ila dan shekara 40 aw aka fara ko ko bi da haka ba sai dole a cikin su shekara dubu sai shekara 50 ne kai ba ba dubu idan ummu ne ke bi la ta yi lillahi zuwa kai da Allah fa kallabuhu sai su sai ran da shi sai umaru alwaru da kafir ruwa ne ya sai kawo su da fa bi ne ke su ala da ruwa ba mala su kalli baki ya ummu zalimu zalimu da suna ba zalimu kansu ai shi kuna suna ba tsara da Allah فأنجيناه وأصحاب السبيل وجعلناها آية للعالمين إن أخوه لهم رسل فهم manzanni wa ashirin mu manzanni mu ya rayu ba da tsufa da bayan ruwan da ya kewaye al'umma shi ne zama da jika su sun kara hawa su sana ko su yawa ma daga wannan hasar su na su har dai mutane suka yi yawa wa ibrahim in qala li qawmihi ibudullah wa taqu wa su ibrahim ka abuta nan ibrahim ya rasulullahi ya ne ibrahim ya faɗa ga mutanen su yi gobata Allah ku tsoraci Allah ya hafu da ku ku tsoraci hukumar Allah zalikum khairun lakum in kuntum lahu ta'lamun wa tawaka wa Allah da tsoron Allah shi ya ba wajen ku liman kuma ne da abin da kuke kan zani ibadatu asnani daga bautan gumaka in dai kun zama kun san alkhairi alheri in dai ji wannan da wannan yayi inna ma ta'buduna min dunillahi asana wa takhluquna isma kuma abin da kuke wata din nan wani Allah ya aike ji wani Allah din nan kuna wata alkhairi gumaka ne sannan kuna kajan ƙarya ne ku zo da kuna fadin kalmar ƙarya kuna cewa Allah alkhairi gumaka zai kawo abokan tarayya ne lillahi na Allah inna alladhina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan ba da da ko wata din da wani Allah ba za su mata ta arziki gare ku ba ai la yari ne ba su da iko an yanzu ko kun da arzu da ku فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا na له su ku ma ji ya wannan Allah ai wata mu ji ku ma ji ne da wannan Allah ku ba da Allah shi kai ruwa ya wuce ku kai ta yi sanan ku mu ya kuma da yaji إليه ترجعون yau ana kuma da kudi zuwa ga yaji na ziyara ta yi وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم na kun san da in ku ka ji in kun da ziyara ziyara sun Allah ya wannan ya raba ka ya ku ta dan maka in kun da ziyara ku da nan ta da ni to ai da ma wasu al'umma su ma sun yi zancen annabawa min kauri sun gaban ku min kauri sun san gaba na وما على الرسول inda إلا bala da البلاغ المبين mu'mini ne ba abin da ke kan manzo da ma sai sallah yake bayyana ne ai a dole ba ita ba almanzo bayyana ne shi ke kan manzo sai ya sani kisa sai mun ta tsere akwai wani hakuri a cikin kisa na guda biyu inda yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ta'ala Allah ya yi shi kai shi cikin mutanen annabi kuma أو لم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده to yanzu mutanen maka ba su duba bane ne ba ta ya ranar ko ku alam tarau ayyan su rubu su duba bane kaga Allah yake kayan halitta ko da yake a wani yi yi ko ku ya ma mutum yi ya kuma yin bala'a wa abda juma'ana ai juma'ana juma'ana su daya ay ya halu mu ta ya Allah yake halitta halitta in su da gaskare sun mu huwa sanan shi kuma Allah shine ya yi hu da mai halitta ai alhar ya mai halitta kamar da hu kamar da ya hare su إن ذلك على الله يسير إن ذلك لمنصورة وأنا أبو قومي كان من الخلق الأول من عليك فرقوا إلا وثاني يسمين شيء أمير ما ينعرسا والله يسمين إجعال ودائما يمشي من الثانية بها لا تجوز الليل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة ya da الآخرة ya mutu ya rasu lallahi ka ce ku yi da a cikin bayan ƙasa ku duba ga ka Allah ya kaji halitta da man kana kamar ku yi kaji wanda ke gaban ku wa ma ta mu wata da su kuma sannan Allah ya shi ke fara da faruwa ta ƙarshe eh maddan wa ƙasar nan sha'ata ko na sha'ata ma su kuni shi tare da su ne shi إن الله على كل شيء قدير ƙadiyyar ubangiji ya iko ne su kona mu domin hulbada da fara halitta ta kare yana daga cikin ikonsa wani ya da sulmai da ita bayan ya rasar da ita shi ma yana daga cikin ikonsa يعذب من يشاء ويرحم من من يشاء إذا أنا أذنت وأنت يكون تأذيبه وتعذابه إلى أن أول يكون رحمته من أرضه وإليه تقلبون وأنا بيد كل أنا تردون أنا وين كل يوم ليس لنا الجامعة داري وما أنتم بمعجزين في الأرض وذكوة ذكوة مسئل وربكم أبيه أبيه عند دراتكم بمعنى الكوف أتكين دفاع ولا أتكينهم أنا كنت بيادة ما أتكينهم أبيه أي لا تبوتون لا تبوتون أبوه كل إيجو فقيرة وأبيه وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته
wani ka'idi da ruwa da Allah ayar Qur'an al-Qur'ani su mutu cewa Qur'ani ne ruwa da dajin al-qiyama to wannan su suka dai magana da rahmati da jin kaina shine jannati al-janna ta وأولئك لهم عذاب azabu nabiyyi wa rajalanka azabu wa nabi amma sawa da dani suka bata gare su qala ta'ala wa man yuhdi hika fi ibrahim wa tunkuta ibrahim wa كما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو هرقوه فأنجاه الله من yayya to ji annabi ibrahim wato inna alqalu ay qawluhum fadin mutanen sa wato uku tulu kashe ibrahima an har rubu ko ko Ibrahima to kana ya rabu ne jawabin kan yi shi ne jawabin mutanensa ai ma'ana mutane ba su da wani jawabin mutanen da za su ji wannan sai suka ce ko Ibrahima ko ko ko ne shi to fa Allah Allah Allah ya tsere da shi ne mai daga wuta Allah shi daga ruhu wanda suka yi ba biya a cikin ta da Allah alha alaihi bardan shi ne Allah ya mai da cikin yi da rai da salama kuma da aminci inna fi zalika la ayatin li qaumin yu'minun min ayati wa to dalilai wato ya tabbata fi zalika aidi in ga yi cikin zuwa da Ibrahima bin hada ga wannan wuta akwai aya yi adam tasiri yanzu ne da tasiri wuta shi a cikin sa ma izin ha tare da girman su kuwa wa imani ha da bucewarsa wa shawarar da farar da dausayi makan ha a makanin wannan wuta ni game da zuwa zamani ya shirin kana amma ga mutanen da suke da imani wanda ya sabbi kuma suke gaskatawa bi tauhidin Allah da kada ta Allah wa ga da rasu da ikonsa ya Allah huwa al-muntajin dan su ne masu amfani da hada wannan aya wa qala inna ma taqatu min dunillahi awsana mawaddatan bainakum fil hayati dunya Ibrahim ya hada yace abin da yake da dadin nan wato kada wato kulki wato kulki ma ka yi min billahi wa min Allah sabu duna ha kuna bauta mata wa man dabiyatun mazdaliya ci mu'addatan nabu ya bai ko tsakanin tsakanin ku hawar din shi ne labarin inna wa la qira'atu nasu an anta bin karatun nasu ko mu'addata bai ko mu'addata bai nasu ko mu'addata bai nasu wa qulun lahu wa qulun ne lahu wa ma ita da ma ka fatin ka fita ka ne ne ka lura ci wato tarihi ya kai jikin ma al ma'ana ma'ana tawaddukum kun kure ne ala ibadati ha masa bautar wannan gumaka suna ya fi duniya a cikin rayuwar duniya.
Sun ma yawon alkiyamati ya ka bugu ba a gokon bi ba a bin wani anu ba a gokon ba a ba.
Kuma ainihin alkiyama ba ran ku zai kafurta da ba a rige ta ba rawar da ƙarfi maja ya su kuɓuta hannun al'atubaya daga mubiya. Sannan ba ran ku kuma yana yanci ba a rige da hannun al'atubaya mubiya su an ji alƙalata maja ya nasu.
Wa ma'awa ya kuma na.
Basirukum makoma ku duniyan baki ɗaya duka annabar wuta ce.
Wa ma'alakun min na.
Na sirri mako da ɗaya kuma taimaka ma ni ne masu harawa masu kai jawabin hannun wannan wuta.
Amana da hu.
wajen ne kadai ya imani da Ibrahima ai sai daga Ibrahima shi da kadai ya da Ibrahima ugomu da kai shi ke dan uwansa ne harana Wa qala inni muhajirun ila rabbi.
Ibrahim ya ce ni zan yi kaura ni kauri da wajen mutane na wanda shi zuwa ga ubangiji na ai na haifa amara ni rabbi wanda shi zuwa ga ubangiji na ya umarni ni ya umarce ni wa hajara kaura ku ya kaura cewa mutanen nasa kuwa wa hajara ya yi hijira yin sawadin iraki daga sawadin iraki ila shayi ya kai ma zuwa shan biya na Ibrahim Annahu huwa al-azizul hakim.
ko wani nawa shi ne mun wani shi mulki a mulkin sa shi ne wani gobe shi ne a cikin aikin sai na aji abin da ya kamata Wa wahabna lahu ishaqa wa ko yaqub.
sannan muka ba da ita wato sannan ba da Isma'ila bayan mun ba annabi Ibrahim Isma'ila sai muka ba shi Ishaqa wa Yaquba muka ba shi Yaquba kuma ba da Ishaqa bayan Ishaqa Waja'alna fi zurriyyatihi an-nubuwata wal kitab.
sannan muka sanya annabta duk a cikin zuriya annabi Ibrahim fa kullu al-anbiya'i dukkan annabawa ba da Ibrahim bayan Ibrahim min zuriyyatihi da zuriyyarsa suke samuwa والكتابة sannan muka sa littafi a cikin zuriya ta su ma'ana al-kutub al-jatamai ay at-taurata wa al-injila wa az-zabur wa al-furqan duk a cikin zuriya annabi Ibrahim suka zauga آتيناه أجره في الدنيا kina mun ga annabi Ibrahim sakamakon sa a gidan duniya nan huwa salamun hasanu shi ne ya mutu kyawa cikin ahlul adyan cikin dukkan ma'abuta addinai وإنه في الآخرة لمن الصالحين ina da Ibrahim kuma a gidan lahira wallahi yana da ina da cikin mutanen garin allazina lahu darajatu ula wa inda zarrori madaukaka ke gare su ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة gurbin da wannan abbaji annabi ne da kuma ya rasulullahi yayin da Lutu ya faɗa ga mutanen su yace ayyuka lakum bi taqiqil hal wa la adin lakum wa tasbihu sami da tasbihu shaddu wa ya hada alifin yarin wa Allah ya hadi da mawla al sunji da rabbi da wannan da wanda zai zo yanzu ga annabi ne yace ruhu kuwa ka dinga ga cewa alhaji ta mummunan aiki shine a dabara da yari gurin mazaje ما سبقكم بها من أحد من العالمين ne ba ɗayan daga cikin talakawan da ya yi kuɗi wannan aiki domin gaba a mutane da suka da gaban su ba wanda ya taɓa yin aiki wannan wanke wannan fahimci da zai ce wa wazari ba wanda ya taɓa yi cikin gaban su da kansu aka fara daga cikin al'umma su wajen da mutum da aljan ba wanda ya riga yin su da ita إنكم لتأتون الرجال وتقضعون السبيل yanzu kuma dinga zai cewa wai wazari su ku dinga yin ta hanya kuma ɗari ɗarma rashin hanyar masu shuɗewa duk ilin kuma da bashi saka da ya fita an kuma mummunan aikin nan liman ya wuri duka da wanda zai shuɗe ta da wuri saka raka nasu shi kuma na zai da zai kamar almama da shuɗe ya zuku ta da rungu وتأتون في ناديكم kawai المنكر da duka da zai cewa abinci shi na jikin cikin manonin ku a yi wata hanyar suke gina zangon ku ku dinga zai cewa almunkar wanda yake abinci shi ne gina da fahimci jiki aka da wannan mummunan aiki ba rukun ba abinci ba a gaba a yi وما كان جواب قومه به إلا أن قالوا تنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين wato za mu buɗe da annabi Lut mai zama ba sai suka ce da annabi Lut zo mana da azabar Allah mana in ka zama kana daga cikin masu gaskiya duk su kimashi za ka cikin muni da wannan abu da muke yi wa annan azaba in dai da gaske kake ne da gaskiya ne ke cewa azaba na zubi da fasada ne za a yi da wasu aikata wannan abu to ka zo da azabar Allah din mana an gaskiya gaje قال رجعتني على القول المرتدين ne ko annabi Lut ya ce wani ji da taimake ni duka yi ga wani da tabbatar da zance na zai in zai da azaba cikin zokar da azaba taimake da Allah kawai wanda mutanen na almusiri da masu karna al'asi da masu sabu yi jami'a da zalihi da zai kewa mazaje fasu ya mallahu du'a a mulki Allah ko ya amsa addu'a ta ga ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية yayin da kuma manzannin mu suka zo wa annabi Ibrahim yin ujira da albishin shahada da zai samu shahada wai abuba zai samu yakubu kuma ba da bayan shahada to bayan mun mutu da zai samu ya'yan nan guda biyu kalu sai suka ce da shi to mu kuma bayan da yanzu za mu je mu halakar da mutanen wannan alƙarya ai ƙarya su zo ahalin mutanen alƙarya nan ta annabi ne za mu halakar da ita إن أهلها كانوا ظالمين wato mutanen wannan alƙarya sun tabbata ba zuwa mijin zan su ne kafiri na kafirai ne آيين فيها Yahuda sai Ibrahim ya shigo da nan cikin alƙarya قالوا نحن أعلم من فيها da rasul manzannin suka ce an wuri da sanin wanda ke ciki mun ji da sanin wanda ke cikin ita alƙaryar لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من wajiri الغابرين wala yau da da lulu ni ta fahimi ni da nun biyan da hu wa tasbiri ne ne biyan da hu yau da da annabi ne sai da gida iyalan da duk za su zama ki da ba za mu halaka su ba sai ba duk guda dai kawai wannan ta tabbata tana da ku a baki da masu ruwa da azabu cikin azaba ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا yanda manzannin nan namu suka zo wa ludu kuma albaraka jiri na cikin jiri ala kulli hali yanda suka zo wa annabi ludu kuma siya sai ya fata wa zai yi da zuwa ai hadin ne yayin ciki ji ta bari mun saboda zuwa wala kai da suka zo a zaki ji ji mun saboda zuwa ai sai zuwa da ji ya annabi da rusu zuwa suka yi insan da rusu masu kan fuskoki shi surat al-yahud suka zo a cikin surat baki samari ba su a sannan da yake bai gani malaiku ne ba fa kama alaihim qawluhu sai tsoron mutanen da suka zo fara su fa'alamu sai suka sanar da shi annabi rasul rabbi yan wannan ubangiji gare mu da kuma mu na gari da ya magana وقالوا لا تخف ولا تهزن suka da annabi ne kaka yi tsoro kaka ba shi da manzanni ne wannan ne ya yi gomi إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين mu ne masu masu sanar da kai da za mu sanar da kai mun yi juka ko mu da juka za mu sanar da kai da kai da iyalinka sai ba ta ta kada ita ce tana da cikin masu wannan cikin azaba wani wani wani ba halaka wani wani ba halaka da sauran halaka din nan adafin adabi ne ala mahallin kafi bisa mahallin kafin mu da juka din nan إنا منزلون على على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون wanda ke nuna mun nuna yi tahmidi mun nuna wanda shi ne ma munazziluna mu masu sokar da riba dai azaba azaba ce bisa ruwa wannan alƙalan alƙayya yana samari daga sama lima ainihi min ladhi saboda aiki wannan kano su kuna yi wanda suka zo suna fasu ciki da shi ai bisa rabi da shi saboda ba su dan jin ruwa ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون hakika mun bar aya wato da cikin mutanen garin mutanen annabi dudu mun bar aya wanda suke bayyanan ya yi zahira ta zahira ce ta iya afaru karabiha shine gurabun wurin rushewarta amma ga mutanen da suke da hankali ya su dabbaru na suke yin guduna وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر harkar nashi aiban mun aiko shi aiwa ila madina zuwa madina a kawo mun aiko musu dan uwansu fakala sai ce ya zama ya mutane na ubu dillah ku bauta wa Allah wani yawon ahira ku ɗauki ranar lahira ai ba na ku ɗauki ranar lahira ai ku shuhu ku ɗauki ranar lahira ku ɗauki kiyama shi shine ranar alkiyama ولا تعثوا في الأرض مفسدين yawa da duk duk barna a cikin kasa mun su dina kuna masu barna halin hali ce wacce take mai karfa hali an ya da an yanta min asiya daga asiya ne da kusa daga musallar sassi da kusa daga yaya uku ai afsada ya yi barna فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ya aka yi sai suka ji manzon annabi shaibu sai kuwa a zilzila su tsarawa ƙasa a shadidatu wadda suke mai ƙarfi sai ta kama su sai suka waye gari a cikin gidan dan yahu suna durƙushe ya bari shi da durƙusassu ana dokar yin su niyoyi bai shi da duk suna majaltu wa adam wa samuda halakar da mu muka halakar da adawa mu muka halakar da samudawa da sarfi da sarfi samudan wa tarkiwa samuda kawai yana da hayi ba yana da dangi kabila ce da kabila wa qad tabayyana lakum min masakinihim idan ana ce da dan su sun bayyana zuwa su da nan maka ila kun halakar da halakar da su din ya bayyana a wajen ku daga wajen gidajen su ya hadari hadari da hijiri a cikin hijiri wani yamani da yawa duk kai ya kuna gani wa bayyana lahum shaytanu a'malahum fasaddahum 'an as-sabil wa ma wa kanu
mustafiri ne wa kai dan ne ga ai dan ne ga ta musu ai ko ni ne kuma ga ganin ciwo ba hasu da tabo ni da su an sayi da ya sayi da haji ga wannan harkin gaskiya ni suka da su loko da yi ba sai da ba mu da basira ce qaruna wa fir'auna wa hawa halakana mu ka halakar da qaruna mu ka halakar da fir'auna mu ka halakar da habana ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين waɗannan guda uku nan da su da jama'a su ƙaruna da fir'auna da hamana musa ya zo musu ne kamar sun gaban halakar nan ya zo musu da bai nasu da alhulmi a zahirati hujjoji waɗanda suka bayyana su sai suka yi girman kai su guda uku nan guda arziki cikin ƙasa da suka yi girman kai a sanin da su zama su da masu tsayewa ba su tsaye da yana ba ba fa yi cin azaba na ba ba su tsaye da ba azaba mu ne ba كنا نظن wannan lalami kowanne da cikin albarku ne a babban gwamnatin da lauka maɗi tun daga mutanen annabi nuhu har zuwa mutanen annabi ibrahim har annabi nuhu har zuwa mutanen annabi shaibu din har kamo kan adawa da samudawa da mukan musa kuma da shi daga ranar da ba su firar da musu da da kalun da da amana ko haka ne ko waɗannan kowanne mun kama shi zan yi hijira da zai mun za فمنهم من أرسلنا عليه harafi ba akwai da cikin waɗannan da kai akwai wanda muka aiko da wani wato suka fafaɗa shi suka garkaje shi rihan iska azbatan mai ƙarfi fiha asma'u da tsafan gani ke su kawai rikin gaban mutanen annabi ne ومنهم من mana halaru sayha akwai daga cikin wanda tsawa ce ta kama shi mulaka ji ne ya tsawa duk da mutu baki dole suna tsaye dole suna dubu dole suna kwanci kasa mu da kamar kamar da yadda aka yi musu kenan ومنهم من خسفنا به addini na rama a fara da kudu wanda muka nutsar da ƙasa da shi su ƙaruna tankan ƙaruna da shi da gidansa da mutanen ba ومنهم من mana rasana akwai daga cikin wanda ko muka nutsar da shi a ruwa su kawai ne hinga mutanen annabi nuhu wajen aure da fir'auna a kawai da mutanen sa a ruwa muka halaka su وما كان الله ليظلمهم lahum Allah duk bai zalunce su ba bai azuru bai yi musu azaba da gairi zai ba zai shi ba waɗannan ba Allah bai dogara da sanin su kawai ya afko musu da azaba ba a ilimin Allah ba za su imani ba da ba ka jere ya wuta da shi da ilimin Allah to amma Allah bai dogara da ilimin su yaki da sanin sauran haka al'amuran ce idan mutum ko ubangiji ya hukunci da ba cikin halitta sai kan fara da kansa alƙaddar haka suke alƙali bai hukunci da ilimin su ko sai bai hukunci da ilimin su sai ya jirgin da da'awa da ke da komai da tsira gani alƙali ne zama alƙali ya shi wani ga amma dai ya shi da ke da bari to kuma gobe sai ya sace kara to dan ya shige a cikin dare ya gani ya ce ai ko na gani na sani ba in wanda ma dai kai musu zai alƙali shi ne ko shi da komai da gobe sai na da wani sani ba ma wani sani shi da gobe wani alƙalin ga mani ke cewa na ce da to Allah zai fara da kansa Allah bai dogara da sanin sa ba a cikin yadda ya san asalin waɗannan ya san ya wuce ne har abada ba bai ba bai dogara da wannan sanin ba sai ai ko musu manzanni dan a zo a gaya musu su ki a rika su da hujja ya haka Allah ya yi shi nan Allah ya yi shi ba وكانوا أنفسهم يظلمون wani da sai sun tabbata sun ga su kansu ne yin tika da zurfi da hakewa laifin da ke halakarwa مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا misalin waɗanda suke misalin wato misalin waɗanda suke bauta wa Allah suke bauta wa wani Allah auliya suka rike su masa ya misalin waɗanda suke rike wa misalin waɗanda suke rike wani Allah suka rike su auliya a masoya ai asalamu wa suke rike mata yanzu na fa'a yanzu na fa'a suna kaunar wai wai suna kaunar amfanin yanki yayi a bautar su ta yi amfani to misalin su a cikin rashin amfani ba misalin wanda yake yanki yana bauta masa yana zukan mai ya amfani shi to misalin su a cikin rashin amfani kamar misalin al'adar mutu gizo gizo shi ita gizo gizo ita ce ita halarwar ta tarki ɗaki liman shahadan kanta ta wuyi za ta tare kai ilaihi zuwa gare shi وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا ya lawo يعلمون kaga a hana ya al'aha ɗin da ɗaukuna duk a cikin ɗakuna rufi zarfi wallahi ɗakin yi da gido domin ɗakin yi da gido la ya dafa an hahara baya ije mata zafi wala bar da wala sanyi ko shi yi da gido ɗakin da bai da ina da wani kwarai da gaske ɗaki ne kake ne da magana ya dan amfani kwanaki rana rana ta bugo da ka zo ka shiga ka iska shi kenan ga huta kuma ɗaki ne ka shiga abin ɗakin yi ne da ka to duk wani wani da yana ɗakin ya yayi ba sai wani mai kuma kai shi ne da ɗakin ba abin da yake da wani da yana amfani ɗakin to zai yi masanyi ba wala zafi ne ko ko ko yake aiki to kuma nake da salamu to haka na zuba ka la ta zo a jiya za ta yi amfani ga wasu wata wata ba na kwani alamu na zalika da sun san haka amma abadu hada ba su bauta wa gumaka ba inna allaha ya'lamu ma tad'una min dunihi dai ubangiji ya sani ya san ma aiki ma'anar nabi ya san abin da ta da'una ya ta abudu da kuke bauta wa biyari ya abudu da kuke bauta wa ta ma ta abudu da kuke bauta min dunihi daga wani sa ai gaji ne sa ne sai daga abu wa huwa al-aziz al-hakim Allah shi ne ruwa yi shi mulki a mulkin sa wani ko ni sun yi a cikin aikin sai na aji abu wanda yake a cikin mahallin sa wa tilka al-amsalu nadribuha lin-nas waɗannan waɗannan musulmai musulmai da gani sun Qur'an da ke cikin Qur'an wato nazirha ai ne kan hawa ya san ya san da nasu ga mutane ne su yi zina amma yaqibuha illa al-alim wa kowa ke hankalta waɗannan musulmai musulmai ba ai ya hawa ya fahimci wannan musulmai musulmai illal alimin da yawa sana da mutane ne nuna waɗanda suka wasu gura خلق الله السماوات والأرض بالحق haka ubangiji ya halitta sammai da ƙasai da haƙƙi ai mutum ɗan yana da gaskiya bai yi su dan wasa ba yayin da da gaskiya ma'ana dan a tsaya a dubiye su a yi izina a san mahalicin su a san kaɗai ta san sa
إن في ذلك لآية للمؤمنين wato akwai aya akwai dalilaka akwai aya mai shi wa ala qudrati bi tawfiq Allah ta'ala shi zalika cikin halittar sama da ƙasa amma al-mu'mini ga masu imani ku su ake umma su imani da zikir da ambato li'annahu yujiduna zazu wa amfani da hada ayoyi shi imani shi imani bi shi zalika kan yi tabari kan gare su san da su imani ba أتل ما أوهي إليك من الكتاب وأقم wala الصلاة karanta abin da aka yi maka wahayi ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam karanta abin da aka yi maka wahayi dan yin kitab na daga alqur'ani qur'ani nan ka karanta shi domin karanta shi ma ibada ne in karanta shi duk a cikin shi da Allah ya sauka babu littafin da zai zama karanta shi kawai ibada ne shi alqur'ani shine in ka karanta shi ibada ne ka karanta ko wani harfi da ladan goma ne da kai sai da yin goma dauke da zuwa maka alqur'ani ne karanta shi kanka kullum karanta shi ibada ne karanta abin da aka yi wahayi dan zuwa gare ka min kitab na littafi ya rasulullahi to zuciyar annabi Muhammad sai da littafin ka wannan duk littafin da aka zama da annabawa wanda karatu da yake ibada ne sai dan karata ka samu ilimi a inganta kullu ta tafan da zamu yi amma karatu mujarradin karatu ne zama ibada sai alqur'ani wajibi salata sannan kuma ka tsaya da sallah إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر والمنكر ka ga dai ta sallah wato tana hana niyyar almasha'i ga aiki wanda yake aikin almasha aikin banza wal munkari tana hana aiki a wanda ake cin shara a cikin shari'a sallah na hanawa ainihin shani ya zalika ina da ishanin sallah ta hana waɗannan abubuwa ma da marmarin wanda mutum ya zama wajen a cikin sallah ko ko mutum yana ce a yi sallah yana zuwa da ita irin yadda shari'a take yi ta to mutum yana isƙanin sallah mutum yana yin sallah yadda Allah yake yi yana tsere ita to shi ke nan sai sallah na ta hana shi almasha da ake mai shafi kishin sai ya tura ma ya dina sallah tana hana wa ta yi sallah tana hana aiki almasha ba za ka tsere sallah shi ne zo wanda shi yana sallah amma sallah sau tana shi aiki almasha ko kuma munkari ba wanda ba sallah yake ba da ya sallah kyakkyawa ya ma da ita in yadda Allah yake ba sai ta hana shi almasha sai ta hana shi aiki wanda yake aikin manzo a miki sai ko mai kyau ta hana shi ba sai ta hana an yi a zo an yi wata mace an yi wani mutum wani mai hada ciwon tajiri shi ke nan ya ya san da wani mutum ya san da wani mutum da matarsa to shi ke da sai ya san ya san hikimar da ya hayyata da matar ya nemi ta ka al'ahiri mutum ya yi mata sai su yi abin da kake yi wa ya yarda ba za ba ba amma na gano da ke wannan abin ka duk da na na gano da ke tabe ka dinga bin miji na sallah kwana 40 yau sallah kwana 40 ni kwana 40 take ta zo ne bukatar da kake so sai ji jike da ana bude da sauri shi da mai zai yi tuka da yi da sauraro da kamar da zai sai ya zai sallah sai ji sai ya yi sallah ai sallah ne kana da wani sai dai kana da wani sai dai mai zo ya shiru shiru shiru har sai wannan ta aika sai zai ya aika ina da kawai da yaran da ta gada shi sai ta kai kai kana da wani sallah wannan magana ni abin ya ni ma ya fita daga raina sai ko ya sai ya zo sai sallah ina mun yi sallah sai sai an ga alhaji da mun ga ne Mm.
وغلبت عليها dawama a kan sallah to duba ka gani kana wannan dawama a kan sallah تكون سببا في تطهير kakan zama الفحشاء kakan zama saboda shi cikin tsaka ke yi ga aikin almaja والمنكر da aikin abin ji إذا mutanen Madina kana yusalli ma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma la yad'u shay'an min al-fawaid amma bai bar wani abu da alfasha ba sai ya haife maka fa usifa lin nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ko aka kimanta halinsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce yana zuwa nan yana minka sallah amma yana aikata alfasha sai ko annabi ya ce inna salata sallar nan tasa da yake yi tare da yi sannan za ta hana shi to bai daɗe ba kuwa sai ya tuba halin da ya kyau an rawaito ga ba'azin sahabbai annahu kana shi cewa shi ya zama ya kama ila idan ya tashi zuwa ga sallah irsa sai ya ada ringa makyarkyata sarrarna sai launin sa ya yi faɗi ya zama yana wa kulli to sai aka yi majlis masa magana aka ce mene ne in ka miƙe sallah sai mu ga kana makyarkyata kuma duk kamar ka ta zassake faqala sai ko ya ce wa ai ni ina tsaye ne gaba ga Allah ya ɗaukaka hukali haza wannan ko ya cancanta ne tare da suna so niyya ma ya kamata in an tsaya a bayyana wakil fita da gangan da kai bare tare da Allah bare bare tare da mamallakin mamallaka wa amma min salati wa amma man kana salatuhu amma wanda sallar ta ta zama ila da zalika sabanin haka bi an kana la khushu'a shi ne su zama babu kankan da kai babu kuwa cikin ta wa la tadhakkura babu tunani innaha la Wal- takunu sababan wannan sallar ba za ta zama sababi ba min hayhi sai al-fatiha hanyar daga alfasha da aiki ya wuri bal yastamiru ala bari ma huwa sai ya zarce musu abin da yake kai inda ma ya jau da sarra min al-bu'd na daga nisa bima warada domin abin da ya yi man lam tan'anhu salatuhu an al-fahsha wanda sallarsa ba ta hana shi alfasha ba wal munkar wani yankar da aiki abin yi lam tajid alfasha ko wani da nake da ita ma jau ba wani da nake alfasha ba za ta nuna ba ba ta ta kakai wani gar kuma sauran zuwa wani yi tara na to gaji ita kanta dai Ima ya yi da mashawu. To, wanda sallar sa bata hana ajiyar alfasha da mun kari ba, lam tajidhu min Allah to sallar ba za ta kara masa komai wajen Allah ba sai yi da.
na'am
To, ka gode da shi. Sallar tana hanyar yin fasha. To,
ومنها قوله عليه السلام مم.
من ترك الصلاة متعمدا wanda ya bar sallah in da faɗi ina da gare ta faɗin manzo Allah aminci gare shi wanda ya bar sallah ina mai gangan shi cikin malinta فقد كفر hakika ya kafurta نعم mashakka. Mamina da su ne kafiri sarko salati zuwa haɗa annabi shi. yin abin da ke tsakanin musulmi da kafiri barin sallah yin إشارة الهول من الناس eh إشارة الهول motsa tsoro من الناس daga mutane والإقبال على المناهج daga ba ta bisa hane-hane دل عليه قوله faɗin da ya shirya gare shi
سل نلقي في قلوب الذين كفروا رعبا Eh, بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا eh.
وفي الحديث ya zo hadisi من لم تنعه wanda سلام sallar da bata hane shi ba ga الفحشاء alfasha والمنكر da munkari لا يبدل من الله ya إلا tsara wani abu daga Allah masa ya yi ta أن sai ya rufi تكون صلاته ko sallar ta zama وبالا ta عليه zama musiba ce gare shi ويكون سبب القول sai ya wata musa ya zama في a حقه haƙƙinsa سببا ya zama sababin nisa لعل ذلك da Allah wannan عدم خروجه saboda rashin fitarsa ne عن أهدته حقيقة da الدلالة wurin kuhutan nan ta haƙiƙar sallah كما قال بعضهم kamar yadda bari ya ce حقيقة الدلالة haƙiƙar sallah ظهر القلب nutsuwar zuciya عن جناءة الذكر da kamannin zikiri والمراقبة da da muraƙaba جناءة الذكر da kamar tunani والذكر في صلاة والذكر في صلاة ambatan Allah cikin sallah طريق yana الجهل koyar raukana التي هي الفحشاء wanda duk ya ce almanja والذكر tunani طريق ina الخوارج kore su in ha rai المذمومة a mallari التي هي المنكر wanda duk ita ce aminci وهذه الصلاة wannan zarra كما تنهى صاحبها wanda suke hada ba abincin da وفي الصلاة eh وهو في ina الصلاة cikin wannan ma suke hada yi أما ذكر abin da aka ambata nan ذلك to تنهى haka na tana hada yi وهو خارج yana wajen sama عن رؤية الأعمال gaban ganin ayyukansa وطلب الأعوان da neman musaya ومثل هذه الثلاث misalin wannan sallah قرة عين wato الآمنين sanin gidaniyar masu bautar Allah ne أنها مبنية domin ita mai ginawa ce على المعاينة bisa mu'ayana ba والمجايبة mu gaya ba ba mu ne ba sai ba ba والسلام ni zan ka Allah ka taramu da kai ne zan Allah ka Allah ka taramu ni ba mu ji zai ni والصلاة sallah قيل كان أو ta نازل zama farilla ce ko farilla ce ita ce yin jikin ayyukan na'o'i dai نعم in aikin gaba da yakin za da gaba da to sallah ta yi لأن لها تأثيرا عجيبا domin akwai tasiri mai girma ga sallah بلاد a النفس cikin yaran zuciya التي هي مبدأ جميع الفحشاء wacce zuciya ita ce mafarar dukkan mummunan aiki والذكر zikiri والذكر والذكر da ita ce matsayin matattalar zikiri وبرها yanzu بلد a hadisi هذا إذا عليه السلام annabi isa alaihi salatu wassalam ya ce يقول الله Allah ya cewa بالبلائل النجاة من عبادي da farzunai wato wanda gabari na ya tsira وبالنوازل ne تقرب إلي wato da na zai yi suke neman gudaji ne وألم ka sani أن الصلاة cewa sallah على مراتب duka barkamomi barkama daban-daban dake وصلاة البدن sallar jiki إقامة da الأركان dai da rukunai tsayuwa da rukuni da sujjada da zama ibadar jiki kenan sallar jiki kenan المعلومة amma sallar nan وصلاة النوم sallar zuciya kuwa kankan da dai والثمانية da nutsuwa بين الخوف والرجاء tsakanin tsoro da raja وصلاة الكلب sallar kalmu kuwa والخلود wato da duburi ta raga Allah da والمراقبة murakamar Allah وصلاة الذر sallar sirri kuwa والمناجاة iko da munajati da Allah da والمكالمة mukalama ji da Allah وصلاة الروح sannan ruhi kuwa والمجاهدة iko da mushaharar Allah والمؤاينة da mu'ayanar Allah وصلاة الحديث sallar hadiyu kuwa نعم زمن وغاتي da mulagati ne shi da Allah da ruhi muhayi shi da Allah والملاكمة da mulagaha shi da Allah ولا زلاة في المكان السابق babu sallar sallah cikin matsayi na bakwai ba shi da sallah kuma in yi nan ko da sallah sallah ya ta tarar da mai sallah da sallah da wanda ake wa sallah matsayi na bakwai ku shi ya hafa wani ba sallah a nan لكن إن الحق من الحج من الحج من الحج من الحج من الحج لأنه مقام الفناء مقام الفناء ne wannan مقام الأخفاق يعني مقام الفناء والمعبد الشريف مقام مهبة في غزة في أهل الوحدة أتكين أي كريسة ونهاية الزلاة السورية نهاية صلى تزورة بظهور الموت da bayyana mutuwa ne ta suke kenan sallah na zuwa da zaran da yake ya mutu shi kenan ta gari amma ta sallah wannan ba ta gari ba الذي هو سورة اليتيم wanda yake shi ne sura ya ini ما قال wanda تعالى Allah ta lai shi وعبد ربك ta أتاني ya ce kare ini ko wanda wani ne har mutuwa ta zo mata الموت ai mutuwa ونهاية الزلاة nihayar sallah kuwa ta haƙiƙa بالفناء da المثل fana'i da mutu da shi الذي هو حق اليتيم wanda yake shi ne haƙƙun ya ini كل زلاة dukkan sallah نهى عن الفحشاء suna hanyar alfasha في مرتبته a cikin irin martaba duka قال بعد باب الحكمة ba ne ina yan hakika suka ce رعاية الظاهر iyayen zahiri سبب المصلحة wato sababin gyaruwa ne مطلقا mutuna illa gyaruwa
نعم وأرى, وأرى أن فوت ما فات ina ina ganin cewa sai wani abin da ya tsere من ترك الصلوات daga bulan salloli daga bulan salloli ke samuwa tsoron tsoron tsoron wani rikin wani an samu sallar gidan yanzu na wani abu sallar na zo na zo yanzu
wani zikirun lahi a azama wallahi kuwa ambatan Allah kuma a kabar ya fi girma mun ga yadda da wani sami da ta'ati daga da'o'i abinda sallar nan za ta yi tasiri a kansa to wallahi ambatan Allah kuma shine a kabar daga tasirin ta mai gida a oyi ya ta hada namun rantsuwa misali alwahi da tasun nawoyin su shi kiran a kabar ya fi girma ayi afdalu ta'ati shine yadda jikin da'o'i an riga na kin su hawa ita ambatan Allah shine jikin da'o'i ka ما روي da abin da aka عن rawaito
ابي ga الدرداء abin da zai رضي الله عنه Allah ya yarda da shi قال أبو الدرداء يأتي قال رسول الله صلى الله من الله صلى الله sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu ba za ba ku labari ba da biyayyen ayyukan ku yi duk ƙarfin aikin ku a wajen mawallakin ku shi ne Allah yi shi ɗaukakar ta a cikin darajar ku ku gaya muku abin da ya fi gare ku man daga ma yadda dinari kyauta da azurfa da yi abin da yake ya ji muku daga kalakau daga kugaru da aduwanku ku taru yanzu ko kuma su taru yanzu kuma ma'ana ya fi jihadi fi sabilin lahi muna gaya muku abin da ya fi waɗannan ba duk sai sahabbai suka ce ga ya mana bani ya rasu nan lahi sai maza lahi ambatan Allah duka ya fi waɗannan an rawaito ya za Allah sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi a wajen a cikin bayi a wajen a cikin bayi wane ne mafi cikin daraja a gun Allah a ranar alkiyama sai ba za Allah yake masu ambatan Allah kasiran da yawa sun fi kowa daraja a wajen Allah a yinin alkiyama sai suka ce ya ballan Allah a sun fi daga mayaƙi wa cikin ɗaukaka addinin Allah har sun fi shi ba sai annabi yake ko da ya sadu kafirai da takobin za ya sadu shirkai da takobin za har takobin ya kare da ne ya kwafanci da wallahi kun Allah ga tiran abuna da yin gudara da ta wallahi da masu ambatan Allah da yawa sun fi shi sun fi shi su ga daraja zikiri shi ne rubutun ayyuka shi ne ma abin nufi daga karatun alkurani shi ne ma rubutu shi ne abin nufi daga wajen sallah ورد عنه عن الجنيد saboda haka yi nuna jinaidi أنه كان jinaidi ya zama يأتيه القتال masu sako suka zo masa يريدون التوبة suna nufin tuba a hannunsa sai da shi wurin zikira sai da kana musu zikiri ويأمرهم ya بالإحسان umarce su da yawa ya zikiri ko zuciyarsu da ya harce kulaji kawai lagi ina daga cikin zikiri ko an ce a ubangi da waraka wata ala duk abin da ka yi bi ibada da cewa Allah tabaraka wa ta'ala baya saka maka da irin nufinsa sai zikiri da nufin yanzu ibada zai saka ma Allah dan kai sallah ba zai saka ma da sallah ce shi ma hai maka sallah dan irama maka ba dan kai azumi ba zai saka ma da azumi ba da abin da kai Allah zai saka maka da irin wannan abin ba dan komai aiki ne da bauta kai kake yi ko aiki zai yi aiki Allah ne kula zai saka maka da irin abin da zai saka maka da shi amma sai zikiri in kai zikiri wannan shi ma da zikirin zai saka maka kamar yadda shi fadkuruni azkurkum to amma ce ni ya zo amma ce Allah ya mace ka wani mai ina kake haka har Allah ya mace ka كما قال تعالى فاذكروني kamar أذكركم yadda Allah ya ce ku ambace ni ni ma an ambace ku وقال عليه ma'aiki alaihi salam ya ce يقول الله Allah تعالى ta'ala yana cewa أنا عند ظن عبدي ni ina nan da zaton bawa na da ni أنا معه ni ina tare da shi yayin da bawa na ya ambace ni ina tare da shi
إن ذكرني في نومي in ya ambace ni a kansa a zuciyarsa sai ni ma sai ambace shi a zuci na وإن ذكرني idan ya ambace shi cikin jama'a jama'a suka yi bijirin yanzu ma sai a ambace shi cikin jama'a wadda ta fi yawa daga tafin yawa إن ذكرني فيه domin من المولى الذي da ba mafi yawa daga jama'a da ya ambace da a cikin المراد بهذا الذكر su muradi da wannan zikiri هو الذكر الهادي shi ne zikiri ne الخالص wanda ya halibi وهو أسباب shi ne yake tsarki وأجلا shi ne yake bayyana من الذكر daga zikiri المشهور بالأعمال abin cuɗanyawa da ayyuka zikiri kawai wanda ba cuɗanya shi da wani aiki ba الظاهرة ba aikin nan na zahiri وهو خير shi ne ya ji zikiri من لرب الأعناق ya fi da zarfin yaki cikin ɗaukar da ajiyar Allah marabin zarfar da alaƙi kenan وإفك الرجال ya fi daga yan tufari وإهداء المال ya fi daga ba da zuciya بالأهبال ga masoya وأول الذكر farkon zikiri توحيد kaɗaitawa ثم تجريد sannan kuma tsiraitawa تفريد sannan kuma sannan kuma ɗayantawa
نعم da zama da ya ɗayantawa ya kaɗaita ya tsiraita ya ɗayanta kuma kuma na نعم kama kala alaihi salam kamar yadda alaihi salam ya ce tawakkal mufarrid masu kadaita Allah sun tsere wa kowa masu kadaitawa sun tsere sani ya sai suka ce ya rasulullahi wa man su wane ne masu kayantawa sai suka ce yuruna Allah ma- kathira masu ambatan Allah da yawa sai mufarridi sun tsere wa kowa waɗannan wa zakira da mamata ba su suke yi wa zikru suke yi tarkil kamilat ko ne rautana ne wa idza talu saboda haka suka ce tarkil jannati zikru babu zikiri a cikin aljanna domin tunawa ba ta zuwa sai daga fara ta je zuwa ga aljanna ba ga fara har abada zikiri ne yana aljanna da kisan numfashi a wuta da duniya haka yake da wani numfashi ba wanda ke shigar da kai ga wani numfashi ina shi ana ta fita fara ga ta ko baki tuna ba na da zikiri ne yana aljanna da yana shiga yake yana fita da ba shi an ce yana aljanna ba sai ba za su yi nadawa akan komai ba sai a sa'a da ta shige musu a gaban duniya ba za mu ji Allah ma ita ce wa nadama ina daga cikin abin da suke yi duk ibadar da Allah ya kawo ya mata wakati ibada duk na Allah ya sa ya masa wakati sallah tana da wakati to ga ni da wakati ne ne da lokacin da ba za a sallah ba haramun kaga in bari haji yana da wakati lokacin sallah da ramin da zuwa haji kuma haji yana da lokacin ko da nuna sanannu ne har ba da makanin da ake da ba ba ko ana ake yi ba duk amma yana da wakati amma banda amma da Allah amma da Allah ba shi da wakati ko da wakati ba ana sallah da sallah amma da amma da Allah yana da nuna wannan kullu haji jiran kafira sallu ko jiran kafira yake ni wa kullu ko da wajida to
والذكر zikiri tarkil kamilat ko ne raukar ali idza talu tarkil jannati zikru ba ya maka ay la kamilat ba ta raukar a cikin tafinan بل حال أهل الجنة bal halin yan aljanna حضور الدار wato nutsuwa da Allah cikin نعم نعم وفي التأويلات yawan cikin tawilatin da duniya حاسله abin da yake hasilinsa إن الفحشاء shi alfasha والمنكر da munkari من أمارات مرض الكلب yana daga alamun jiya zuciya ومرضه zuciyarsa ومرضه zuciyarsa ai mabarar hujiyarsa عصيان الله mai cewa Allah jiya zuciya kenan وذكر الله zikirin Allah كبره إزالة هذا shi المريض ne yake girma cikin musar da wannan jinya ta manta Allah din da من تلاوة da ya fi القرآن girma daga karatun alkur'ani وإقامة الزكاة ya fi daga tsaye ya fi ya fi daga tsaye da sallah لأن الفلاح domin tsira إنما هو بالرد ya tabbata da kishiyansa ne نعم فإن قلت idan ka ce إذا كانت تلاوة القرآن idan karatun alkur'ani ta zama وإقامة da الزكاة tsaye da sallah kuma suka zama والذكر da zikiri نادرة suka zama mai zuwa ne من قلب مريض daga zuciya mijin ya ci معلول mai illa من نسيان daga mantuwa كبير ta tabi'a ga mutum نعم لا يكون كل من هذا بابا wato kowanne daga cikin ta zai zama sababi ba إزالة a المرض cikin wutar da wannan rinya والمذكور abin ambato kasance da kai الذكر shi ke yi متوسط shi abin ke da yawa ne شرح أكبر ذكر الله wato da jefar da mafi girman ambatan Allah الأرض gaba ما قال kamar yadda yake فاذكروني ku ku ambace ni ni ma na ambace ku نعم فأبدلها خاصية المعلول wato sai ba sai ba ta hasiyar illar da ke ciki وأجعله إبريقا هالسا ya sanya shi wato alhalili ya halishi ko ni ya ya halishi بخل- بخل- بخليتي- بخاشيته da hasiya duka shi yake yi المذكور kamar an mato وذكر العود an zikirin ma وذكر الله a ce a cikin ambatan Allah فإذا saboda wannan كان أكبر wato zama shi ne yake girki girma wani zikirin lahi a kamar kenan ambatan da Allah zai maka kai ya fi a kamar daga naka na sai dai ambace shi kalma halaita ambace shi ni nan nasa azali ne sarkuru ni a zukurkum a bauya sai kai zai ba na sai a riga ya azali ne inda ya zanda ba ya ambace ka sai ka zo ka daga cikin mai kirai وقال بعد الكبار bayan mai ya yake ذكر الذات zikirin zafi في مكان البنات ina cikin makamun fana'i المهاج musarra وصلاة الهج sallar sallar nan ta ubangiji عند التمكين yayin da عند التمكين yayin da في مكان ال- في مكان ina البكاء cikin makamun nan da bala'i أكبر من جميع الأذكار ya fi daga dukkan zikirai وأعظم من جميع ya الصلوات fi girma daga dukkan salloli قال ابن أداء ibn الله asa'in laifi إن رحمه الله Allah ya san su ta'ala ذكر الله zikirin Allah أكبر shi ne yake girma من ذكركم daga zikirinku لأن ذكره domin an matansa iya bace ku للفرج da bayar sare والكرم da karin tsare لا إلا babu wani sababi وذكركم a cikin ku kuwa مشوب abin بالإذن shi da ne da illa والأمان to da gurke gurke أم- الحمد لله sababi na wajen nan mai zakiri ne na kan wani kuma san mutum
والله يعلم ما تصنعون Allah ya sa abin da kuke yi sai ya riku ya ga ga muku da shi tabaraka wa ta'ala yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama an shukru wa lakum Allah kamar ni lokaci lokaci uku mu anan kamar da shi ne galibi ko a nan duniya sai kasa ta kari ke a duniya wanda lokaci wata sannan gida wata ba ta faru a kaɗan ne amma lokaci ba nan da azana da ansar da asuba ba duk ba duk haka suke da sau a lokaci ɗaya a cikin da saboda baya yi wata mai yi ba ka yi da wurin da wani abu yanzu sun yi kuma masu nasu da su nan da nan kan ka da wani shanar da wata kan gani zan yi shanar da ya sun shi da ba su da yi فالزاد مثلا مثلا قبلنا كم أجل العلم وهو من ضوء العلم ويجمع الجماعة الدين وقول لأرضها الأثر دا دا دا دا دا صباح ما يكمل تأتيها تجمع كل هذه لا تكون من أي شيء كل هذا الذي يقول الحقوق في جنة الله إذا أقرأنا من ذا ما يجب أن يعلمنا السبيل كل شيء akwai kullum da bayan da ba ya zama kai shi ne ne ko kuma da mutum ne da wannan da ko ya yi wa akwai garin da sai da yin ba mu sai akwai garin da akwai mutum da kake kuma Allah sai kama da yi zuwa yin Allah ba ne zai fara shi eh yadda kwata zuwa yin da kama da eh yanzu kama ni sai sai sai da ya yi wannan da ba ta ta na ci da ta da ya yi da ta da na rayuwa da na na kuɗi da wasu kan farkon da ya ya ga da da da da yi ne mu yi da da da duk da yi ba da da da yi ni ya ga azhar wanda bai iya sanin tafsirin wani ba azhar da azhar wato nan sai gani cewa yi mazarai na zuwa da jan oba da kamfasin yan ajiyi ma da su abar ya sami kallon da jan jinayyar fabrairu mari gumi waɗannan da sai su yi ke da masu jinayyar jinayyar ke da wannan ja su fabrairu ke da wannan bari ne saurayar wani ke da wannan ko ba da hamdata bayan da wani yomi yomi a workshop ko kuma waɗannan babu kai da zaran yin sun kalanci a tsakar zaran ta kasa kaza kai waɗannan kamar da umar da iya mai da sauran kuma an da yi Disambar, Oktobar, November, Disney, December لا December ما راح تكون أكيد جاي أشكر October November November برضو إيتا كده فأقول لك ولكي أعمال كده لكن لو كنت تجي أقول لك ولا أعمال كده لو كنت تجي أقول لك ولا أعمال كده لو كنت تجي ولا قال لي أقول لك ولا أعمال كده ولا قال لي أقول لك ولا أعمال كده kuma daga nan za a san la'asar domin la'asar yiwuwar kowane abu da ya yi shi ne la'asar to ba mu a kan a ziyara a kan wani da sake da su yi yiwuwar da ke yi da ke kowa ya kasa iwar da su kasu ya kasa kan shi ba ga yiwuwar da ke yi shi ne ta kasa iwar da sake da su duka wannan abu da aka wani a yi wayar da ya kasa yi ne wato sun yi wa mutum ta kai kashi goma sha ɗaya na kazar da su Bila an yi an duba wajen da mutum da babu an dole muka ce ban tashi ja ɗaya ne haka sannan da aka su. Eh, ni ne kuma mamarayin kashi goma. Ni su bai yi kashi tara. Sauran kuma ta su maka ɗauka duba shi da guda uku. Guda uku. Sauran kuma na ƙarshe kuma ɗaya kashi takwas. Ɗaya tara, ɗaya goma, ɗaya sha ɗaya. Kuma su kala ta dawo su mu da rashin tara.
تعرف شيخ تعرف شيخنا في ذات شوية بالتالي نشبه هذا الإمام وهي مدته لا هكذا وما بقي الذكر له غير هو- حديث هكذا هو عند المدي القاعدة الثانية نعم أربعة بالشاء أربعة هذا بالجميع نعم وأربعون بالشاء نعم.
وأربعون له النتيجة هكذا هكذا هكذا وإلى أبدأ ولكن بيننا وبين الناس بيننا بيننا في اسرائيل لكن في مخالفة قليلة قليلة قليلة نعم في مخالفة قليلة هكذا.
قليلا بينما نعم.
كان ثم صلوا نعم. هكذا. هكذا. in yaƙi da azhar in yaƙi ga wanda ba zai san wannan tafsiri wannan tafsiri kowa wajibi ne san wanda bai san shi ba kuma wajibi a kan fahimci yaƙi dan bai yi yaƙi ba wannan ya sallah wata shi wajen bai sallah kuma shi ne ba a hawada da azhar azhar ga wanda bai san ka'idar miƙaƙi ko da shi ba a hawada shi zaman kai ya zama shi gado ne a zan aji sun fasalan duk ba shi da watannin kowane ya gado bibiya za ta yi a kowane a kowane ya gado bibiya za ta yi kamar ba to wannan shi ne hawaɗi wanda ba zai san wannan ba to zama sai ya zama dai yi kan yi kawai yi sallah ala kulli hal kan yi biya za ta yi in ko yake zai sallah tun gaban kan zai yi ba sai ba to in wata rana zai yi jayi to a wani a wani a wani wata mutum ba zai sallah da wani shi ne ba. Eh, kuma da haka yi ta yaki ala kulli hal a kowane wanda yake kan gaba da kai Allah ka kai a kowane wanda yake to wanda bai san wannan abubuwan ba shi cewa shi ke nan zai daukar da hudu su yau da kuma gusa sai ya lasa su da su hudu zai in ya dawo zai san latin hudu ba zai ba to in wani in a wani hasalin hudu zai a hudu lokacin ya a wani wani hasalin lokacin ya ci hudu ba zai ba to a wani lokacin bai hudu hudu zai ba daga ya san latin wani lokaci a wani lokacin alakun ya na biji sai a san sai a kowane hasali yake alakun ya na biji sai a san sai a kowane hasali yake والاحتياط في أمور الدين سبب من بر من الشبكة إلا هذا هو الذي يفهم بر من الشبكة والقاعدة لابد الإنسان يعرف القاعدة لا بد لا بد من ياخذ الواجب ولن ولي يعرف القاعدة يعود يعود علمه في الشك نعم.
وهو يعود دينه في الشك معرفة ويتقدم الواجب الشك هذا لا هذا لا الدين الشيء كما الدين لا بد من لا بد لا بد في شيء الدين الله سبحانه شيء الدين هنا كتب a lokacin rani ɗago biyar sannan zai da fitowa da yana har cikin damuna to idan fasalin kaka ya kama to sai dinga turowa kaɗan sai dinga turowa yana biyar da goma biyar da har da fasa har biyar da ishirin har biyar da biyar da biyar har biyar da rai kuma a cikin goshin dari kamar yayi har biyar da rai har kuma biyar da sai da ya zama shida ba ishirin shida ba fasa har ya kai har shida haka da dinga yi wannan wannan zai ɗauka duk azuwa shi wannan mutum gobe zai yi mun kaji wasu wannan ba gudun yana da gudu ya wuna kudin ya tabbata da abu da ya yi kudin ya yi kudin gudun ya zai yi ta zikirin Allah ta yi zama ya zama wani ya zai da ya yi suke wata duk azuwa wani ne wanda da ya zama farkon shi kawai ne da aka yi sallah shi ke nan zama ya yi ga zama a zama da ya kudin da ya yi kai kowa muna ganin wasu su ne na da ganin da ya
قاعدة تدرس لا تنقل فباب يجبر ظهر صار kuma a zancen rabin karewa ana yin yayi ya riga kare saboda wancan rubu a tsayar da bayyana rubu da rubu da rubu na tsayar da rubu da rubu a tsayar da bayyana a tsayar da bayyana kuma na da bayyana na so wani jiran da wani tsayar da bayyana kuma yanzu a tsayar da bayyana a tsayar da bayyana rubu